تطهر نفاتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعف فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد alhamdulillah gode Allah subhanahu wata'ala da ya sake gama mu wannan zawiya ta mai albarka a wannan yammaci mai albarka a muna sha hudu ga watan ramadan hijira ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da sha biyar ga watan April 2022 meladiya kenan. Za mu ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma tafsiri kenan wadda muke cikin suratul baqara kamar yadda aka ji aka gabatar wadda za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suna tambayanka wa yas'alunaka sahabbanka suna tambayanka anil mahizi akan abin da ya shafi jinin haila na mata suna tambayanka akan wannan mahid da harshen larabci yana ɗaukan abu uku ne in an ce mahid shi wannan mimi mazdarul mimi suke kiransa a ka'idan malamai na ilmu tasrif al-mazdarul mimi mahid yana daukan haila din sunan haila ne mahid yana daukan gunda hailan yake fita mahid yana daukan lokacin da ake yin hailan suna tambayan kai rasulullahi kan wannan Ƙul huwa azan ba su amsa ya rasu ka ce musu shi haiba wato kasanta ne. Fa'ata zilun nisa'a fil mahaibi, ya ku musulmai ku nisanci matekunku lokacin da suke yin haiba ko a zamanin da suke yin haiba. Wala taqrabuhunna kar ku kusance su ta hanyar tarawa kenan hatta ya tsahurnu har sai in sun tsarkaka tukunna. Fai za ta harna idan suka yi tsarki suka yi wanka fatuhunna min haitu amarakumullah ku zake musu ta hanyar tarawa da su nan ta inda Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umurce ku ku tara da su. Inna Allah shi Allah lalle haka yake yuhibbu tawwabina yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana kuma son wayanda suke tsarkaka
Maulamu Shehu Ibrahim Kaulaha, Rajallahu ta'ala anhu a wannan littafi nashi na tafsiri jiriya da tafsiri yace sababu nuzul nuzul hadhihi al-aya dalilin saukan wannan aya ta da tattauna akan mas'alan haida na mata kanu idza hadat al-mar'atu ya'tazilunaha yahudu sun kasance idan mace tana yin haiba suna nisantanta gaba ɗaya suna nisantanta gaba ɗaya yukhrijunaha min albayti suna fidda ita daga daki gaba ɗaya kuma ba za ta dafa su ci ba ba za ta ba su ruwa su sha ba duk wani abu dai wanda zai fito daga gare ta suna kaurace mata har sai ran da ta daina haila bangaren yahudu kenan وبعضهم لا يتجنب المرأة ساشن سكما نصارى كينن لا يتجنب المرأة سكما باسا نيسان تمتي وقت هيدها لوكacin da take yin haida su nasara da haida da rashin haida duk daya komi kawai su ba ruwansu daidai ne da tana yi da ba ta yi suna kwanciya da ita suna komi fasa'alu rasul sallallahu alaihi wasallam to kaga dai sahabbai dole za su tambayi annabi su kuma ya za su zama kenan domin a ji fatawa wadda dukkan al'umman musulmi za su goyin turu a kanta har ila yau kiyamaci shine nan ayan take cewa yas'alunaka anil mahiyati suna tambayanka akan abin da ya shafi haiba ko lokacin da mace take haiba yaya za a yi da ita me hukunci a kanta alhaidu almahid yana nufin shi haidan aw makanuhu ko kuma wato makanihi ko gurin haida din ma za yuf'alu bin nisa'i fihi menene za a yi da mata lokacin da suke haida ya za a yi da su qul Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ai alhaidu shi wannan haida din azan kazanta ne kazanta ne ma'ana ƙazarun kazanta ne shine azan din aw ma'alluhu ko kuma gurin da haizan ke fitowa a lokacin da ake haiza ai kazanta ne da haka fa'tazilun nisaa ku nisanci mate kunku lokacin da suke yin haila kusanci matanku fil mahidi a lokacin da suke yin haiba ku nisance su lokacin da suke yin haiba ai utruku waqahunna ma'anan fa'ata zirin nisa'a ai ku bar kwantawa da su ku bar takan su ma'ana saduwa so a wannan gaba uwar muminai na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ba da labari cewa wata rana tana tare da mai gidanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakiyar dare haka suna kwance a cikin lullubi da katsam sai ma'aiki ya ji ta firgita haka ta tashi a firgice sai ce me yake faruwa ne Aisha sai ga gaba ɗaya tana firgice yace ana fisti To a wannan in ka ji za ka ɗauka ana maganar nifas ne haihuwa, amma haiza ne ya keto miki ta ce na'am kwarai. Kici to ai ba komai, ki samu ɗan mayafi haka ƙyalle ki ɗaure daga cibiya zuwa gwiwa. Magana ya ƙare, sai ki dawo mu kwanta, sai suka kwanta a lullubi ɗaya. wannan yake gwada ashe fa'tazilun nisaa ku ne sanci mata din nan ba wai har da daki bane ba ma har da gado bane a'a har ma a lullubi da yamma ana iya kwanciya fa'tazilun nisaa din nan kawai maganan saduwa ne na aure aka hana amma kuna iya lullubuwa a lullubi ɗaya da iyalinka tare da haka ka san dai Qur'ani ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana babban abun koyi shine manzon Allah to gashi da shi da iyalinsa cikin lullubi daya haizan ya keto ya ce mata ta firgita ya ce ba komai ta je ta ɗauko wannan abin nan zani ta ɗaure ta lullube mana ta ɗaure daga cibiya zuwa gwiwa ɗin dalilin da ya sa aka yi haka kuma a shari'ar musulunci idan mace tana cikin al'ada to haramun ne in babu zani a taɓa jikinta daga daga gwiwa zuwa cibiya ɗin shafa shaka haramun sai dai in akan kyalle ne to shi yasa ake cewa su ɗaure shi ɗin amma sauran jiki babu wani matsala ba wadda ya hana sama da cibiya ƙasa da cibiya babu wani haramci ko ba sutura wannan karatu ne wadda dukkanmu nan ba wanda bai kama shi ba saboda in ma baka yi aure yanzu ba za ka yi nan gaba sai ya kamata ko baka je gaban malami ka duka ka yi karatu ba a wurin tafsirin nan kadai ya ishe ka in ka ji wannan hukuncin da kuma ka'idan da yadda ake yi to sai ka preserving wannan ilimin ya zama tare da kai ha zuwa ranar da za ka yi aure sai kawai idan ya faru ga hukunci dama ka riga ka ci dama saƙo ne daga Allah ta wasiɗin jibrilu zuwa annabi muhammadu shi kuma ya isar wa ɗaiɗaiwa gaba ɗaya duk duniya ke gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira saboda ka ma karatun ya fi karkata zuwa ga su mata ɗin saboda mu maza kwata-kwata wanka da ya shafe mu ya kawai da janaba ne ba mu san wani wankan haiba ko wani wankan biki ba mu san wannan ba daga wankan janaba sai wankan juma'a shikenan su kuma su suke da wanka kala-kala wata kowanne wato niyya ne kawai yake bambanta amma yanayin yadda ake wankan duka ɗaya ne wankan bikin da wankan haiza din da wankan istihaba da wankan juma'a da wankan shiga musulunci da wankan gawa duka wanka dai a musulunci abu ɗaya ne niyya ita kawai take bambanta illa ma dai kawai wankan gawa ita tana da wayansu ka'idodi wanda ake farawa da abu kaza in an gama sannan a kawo kaza a kawo kaza su magariya da sauransu da kuma yanayin yadda shari'a zai duk ta tanadar shi yana da ɗan nashi bambanci kaɗan ba a bari mutum yadda aka haife shi in za a wanke shi don ya mutu ana mutunta ɗan adam za a tare al'aurarsa sai a yi masa wanka ba tare da ana ganin al'aurarsa ba duk da ya mutu ne ko matarsa ce kuwa za ta wanke shi dole sai an rufe balle wani kenan saboda haka dai wannan shine hukunci fatadilun nisaa ku nisanci su mata ai utruku waqahunna ku bar takansu fil mahidi ma'ana a lokacin haiza waqatihi lokacin haiza din au makanuhu ko kuma ana nufin gurin haila din gurin da yake fitowa au makanihi kenan gurin da shi jinin yake fitowa a kauracewa wurin ba matar ba kar mu zama kamar yadda muka ce yahudu suke yi su suna ƙauracewa mace ne gabaki ɗaya ba sa ci ba sa sha na duk abin da fito daga hannunta to anan abun mamaki kaga dai wannan aya ubangiji ya ce wasu alwala kanin mahidi kulhu azan fa'adatul nisa a fil mahidi maganan haiza kenan daga farkon Qur'ani har ka je minal jinnati wan nas bara ka taba ganin inda aka yi maganar jinin haihuwa ba babu a Qur'ani duk gaba daya sai dai kawai a raba shi da nan da haiba karara a Qur'ani babu ba a tauna shi so kaga dole duk sanda za a yi maganar jinin haiba to sai an hada da jinin biki saboda shi ya dan fi surkukiya saboda wani lokacin idan saku ya faru mace duk da an haramta an hana sakin mace in tana al'ada amma idan saki ya faru a lokacin biki wanda ba su san dawan garin ba za su ɗauka kamar saki normal ne har alƙalai wayansu da yake yawanci alƙalan kawai ba wai addinin aka karanta ba syllabus ne aka ji aka karanta kawai na hand out ba wai an daku ba ne gaban malamai aka san ka'idoji na fiku sai kaga kawai ba a damuwa da duba kowace mace yanayin ta da yanayin yadda iddan ta zai zama sau da yawa ana ana samun mummunan kuskure wurin mace in an sake ta tana jego ya fi kowanne hatsari in mace an sake ta ba tana jego in an ba ta saki ko ɗaya ko biyu misali to ita fa wannan bara ma ta fara idda ba tukunna har sai in ta yaye yaro ta kaga da yawa al'ummar musulmai in ka kasa kashi tara ai goma kashi tara duk ba san wannan ba sai ta sai ta yaye shi yasa saku lokacin wannan yake da matsala lokacin shi diki ne sai ta yaye in ta yaye yaron daga ran da ta yaye shi to sai ta fara lissafin jini in ta ga jini sai ta ce ɗaya in ta ga jini ta ce biyu in ta ga jini uku in ta yi wanka to sai ta yi aure amma da kafin ta aibu ne aka sake ta aka aife ta yanzu nan yanzu nan misali da nake magana muna karfe tara da minti ishirin da biyu na dare a yanzu yana sakanta da ciki sai tara da rabi an jima kawai sai ta aihu ta gama idda ta gama idda kuma ko mutuwa yi ta gama ta kaba musulunci kenan ko mutuwa ta yi eh yayi kai sorry ina ce kai kuma ko mutuwa yayi bayan ma'ana tana da juna ne ana ji sai ya mutu da ya mutu an jima kaɗan tare da rabi kai ko da minti biyu ne ma tare da minti ishirin da hudu inda an samu tazara na minti na ya riga ma'ana tana aihuwan shi kenan ta gaba wasu da ke wasu da take so haka ka'idar musulunci yake sai a rika kulawa mata din hawa-hawa ne akwai masu ganin jini duk wata ɗaya iddansu wata uku jini uku kenan akwai masu ganin jini wata biyu iddansu kaga zai zama wata shida kenan akwai masu gani uku uku iddansu wata tara akwai masu gani shekara shekara iddansu wata shekara uku sosai shekara uku akwai masu gani biyu ma shekara biyu haka Allah yake halittar mutane saboda haka in ba da tambaya ba wani lokacin sai kaga ana samun barna a cikin lamari na addini wala taqrabuhunna kar ku kusance su wai za ta tsaharna idan suka tsarkaka ko wala taqrabuhunna kar ku kusance su bil jima'i da tarawa hatta ya tsahurn har sai in sun tsarkaka har sai in sun tsarkaka ya ga ta filna ma'ana sai sun yi wanka ba'dan qita'ihi bayan yankewan shi jinin kenan to anan haida tana hana abubuwa kamar haka mace in tana jinin haila ko biki yana hana sallah ba za ta yi sallah ba ko ba za ta biya ba yana hana azumi amma za ta biya wata rana wata ta zo ta tambaye ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha tace mata ya Aisha ina da tambaya shin menene yasa mu mata aka ce idan muna al'ada duk sallolin da suka zo mana lokacin da muke al'ada ba za mu biya ba amma azumi kuma in ya same mu muna al'ada bayan mun gama al'ada ko bayan ramadana ta wuce ana bin mu bashin azumi sai mun biya me yasa kai a matsayin ka na musulmi ka taɓa nazarin haka me ya sa haka tace tace ke ke kina cikin khawarij ne ai shi Allah in yayi magana ba a sa hankali tace ba a sa hankali in Allah yayi magana sai dai akan malamai sukan gano hikima da yasa Allah yake yin wa'insu abubuwa kawai amma ko ka gane ko baka gane ba ka sallama ka'idan musulunci shi hankali shine a baya farko farko idan aka ce Allah ya ce abinda ake nema imani shine farko kafin maganan hankali yana can baya da shi saboda haka sai ta ce to hikima na ubangiji ya sa ake yin haka shine ita sallah kullum ake yin ta sau biyar idan an ce duk sadda mace za ta yi al'ada sai ta biya sallah kaga ai kullum ake yin ta an takura musulunci kuma ta cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj addini musulunci babu takura addini ne mai sauki amma azumi ta ce ana ganin ba takura ba tunda a shekara sau ɗaya kadai ake yi a ramadana don an ce mutum ya biya ba takura masa ba amma sallah da ake yi yau da gobe yau da kullum a ce duk sanda za ta yi al'ada kai ta biya sallar nan to kama an takura to shi da hikima da aka ba a sallah ba a azumi lokacin da ake wannan jinin sannan ba a ɗawafi dawafi da ɗakin Allah ba a yi. Misali, an je aikin haji, kafin dawaful ifada sai jinin mace ya dawo. To za ta yi komi na aikin haji, komi amma ban da dawafi. To akwai wata fatawa ta An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, Al-Imam Abu Hanifa kenan. Shi kadai ne mai wannan fatawan. kuma dole ana aron wannan fatawar a kowane mazhaba dole saboda yanayi misali mace ne ta gama dukkan ayyukan haji saura tawaful ifada kuma sai ya zama ana sa lokaci a misali an sa musu lokaci na tafiya na komawa gida kuma in ba ai wannan tawafin ba ka san dai aikin haji bai yi ba ta gama komai saura wannan kuma kwanakin da aka yanka jirgi zai tashi misali misali duk da a zamaninsa shi misali an yi sa ranar tafiya kuma mace ce ba za ta iya tafiya ita kadai ba harafkan da za ta tafi da su sun sa rana shi a lokacin da kiyasin da yi to belle yanzu kan ma maganar jirgi ne jirgi baya jira to an sa rana kuma ranan da jirgin zai tafi ba za ta gama al'ada ba to za ta koma gida sauran mazabobi suka ce dole sai ta koma gida ita biya hajji bani abu hanifa ya ce na da zai yiwu ba dole a hakan za ta yi ɗawata dole a hakan za ta yi haka kawai ta ce eh ya ce shi yasa dole sauran mazabobi za su da ya yi kiyasi na wannan matsalan da cewa lallai za a yi dole ba za a bari a cewa sai baɗi a zo a sake biyan hajjin ba ba san ko za a kai baɗin ba bisa larura ya ba da kofar emergency a mazabarsa saboda haka nawafi kenan za a iya yi a bisa larura ko ba za a shiga masallaci ba in mace tana al'ada ba za ta shiga masallaci ba kaga irin abubuwan kurakuren da aka taɓa yi a nan garin Allah jikan Alhaji Abubakar Gwani ya gara masa rahama su suka tsaya tsayin daka ba na mantawa suka hana wani karatu da ake mata a cikin masallaci a nan gari masallacin fada su suka tsaya suka ce sam bai shari'a ba ta karbi haka don na yi magana da yan agaji ba ba ɗaya ba na nasrul islam wanda suka tabbatar mini a wurin in su zo shara suna ganin jini a haraban masallaci ka duba ha to ya za a tara mata ɗaruruwan nan ka ce babu wacce ba ta al'ada ai ba zai yiwu ba ma ai da zai yiwu ba kaga ana keta alfarmar shari'a kuma da sunan wani ilimi ake badawa da sunan ilimi alhamdulillah muwa muna yi wa matan tafsiri a ran angon amma ba yadda ake yi muna cikin ɗakin mu kawai su suna waje akwai spika tana kai musu ba su ganka kai mai ba baka gansu ba magana ya kare kai kai musu karatu suna ji ai jin ne shi ne za su zo su cika cikin gidanmu amma ina can ciki ina yin karatu sika tana kai musu masha Allah ka gaya ne wace shari'a za ta hana wannan a to sai ka hana kunna rediyo kenan ai eh in za ta hana mu ina cikin daga cikin ɗaki ina yin tafsiri wa mata kuma yawancin su ma iyaye ne kanne ne yayu ne da makamantan su yafin duri ne gwaggwanni ne etc to ko ma ya ne ne dai ina cikin ɗaki na nake ka ga magana ya kare baka yi saka ce za ka kawo wata aya ko ne hadisi da zai soke wannan aikin da muke yi ba ya saba da wanda zai zo shiga da mata cikin masallaci ka zauna kufa ɗin of course kaga wannan an an an sau an, an sau hanya sannan kuma uh, babu rike alkur'ani idan mace tana al'ada babu rike alkur'ani haramun ne ko ba wai rikewa kaɗai ba ko tabawa da sanda ko tana rike da wani abu ta taba qur'ani ba a halarta mata amma za ta yi karatun qur'ani eh za ta yi daga bakar har nasu in za ta iya ta yi tilawa a ban da taɓa alkur'ani shi shari'a saɓanin hankali ne za a karanta amma bara a taɓa ba shi saɓanin mai janaba shi ko ba a yadda ya karanta ba kaga bambancin kenan kar ka ɗauka kuma don an ce mace mai haila za ta iya karanta ƙur'ani ka ɗauka har mai janaba ma haka la mai janaba bai halatta ya karanta alƙur'ani ba illa al'ayata أو الآيتين للتعوذ إجبال للتكوكو yana iya karanta aya ɗaya ko biyu da makamancin haka don neman tsari kana da janaba a jikinka kawai sai kaga wani kuna cikin mota kawai sai kaga za ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayan alqur'ani ne ayan qur'ani ne cikin suratul baqara alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don ka faɗi haka ba kai laifi ba da janaba da gangan kuma ka sani ba a mantuwa kai ba saboda neman tsari har ma malamai suke cewa har da wurin abin nan tawaida tawaida wurin mutum ko aljanunsa ya tashi ko wani abu ka yi ɗan yi tofi haka kana iya karanta har ma kulau zuwa bin nasi har da falaki ma shi kam akwai malamin da suke fatawa da haka har ka gare nan aya shida nan aya biyar go goma sha ɗaya kai akwai wanda suka ce har suratul jinni gabaki ɗaya za ka iya karanta ta bisa larura in na tawaidan ne kenan to wannan kunce kunce dai ya shafi su mata akwai muhimmin abu da wannan jini na haila wadda abun lura ne hukuncin jini na haila a wurin ibada ya saba da wurin idda wannan wani karatu ne muhimmi da ya kamata al'ummar musulmi su sani hukuncinsa ya saba wurin ibada da wurin idda masalan mace tana cikin azumi kawai sai jini ya zo ko da gurgudun ita ido ne in jini ya yanko mata na haila to azumi ya baci wannan ibada kenan ko an fahimce ni a ibada kenan azumi ya baci amma ya ne ne jinin haila yake shirin kansa ya kamata ka san ya yake malamai sun yi bayanin yadda yake jinin haila daban jini normal daban jinin istihada daban jinin haila baki-baki ne kamar hanta-hanta haka in ji malamai kuma haka yin yake jinin istihada jazur ne shi amma shi tsinkakke ne ba kamar na haila ba na haila yana da kauri yana kuma da wari na istihada kuma tsinkakke ne jazur amma bai da wari irin na haila ma'ana istihada idan mace tana haiza har ya wuce kwana goma sha biyar in ya ƙetare kwana sha biyar ya cije na sha shida to wannan na sha shidan za ta ci gaba da za ta yi wankanta ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi ta ci gaba da dukkan ibada kuma mijinta zai zai hake mata ba abin da aka hana ta illa ma dai shi ma in ya yanke za ta yi wanka sunna ne shi kuma ba farilla amma yankewan jinin haiba shi kuma farilla ne ta yi wanka shi da bambancin su kawai to alayi halin dai wa'annan su ne kaɗan daga cikin bayanai da ya kamata abin nan yawa to in idda ne kuma kaga komin kaɗan ɗinsa yana ɓata azumi kuma ba za a yi sallah ba in a ibada ne kenan amma in a al'ada ne ana ƙirga idda misali mace an sake ta sai jini ya dawo sai ya dawo da laza ɗaya ko da minti biyu ko da minti uku ko awa ɗaya ma sai ya yanke ba a littafa shi ha ba a littafa shi ba da ɗaya auren idda ya kamata mata su san irin wayannan dole akalla sai yayi akalla awa tara kafin ya yanke za a iya kirga shi a idda amma in ibada ne ko da lahaza ne jinin na dawowa ya ɓata azumi kuma ba za a yi sallah ba kuma duk abu dai na ibada kan musulmi su gane bambancin irin wayannan abubuwa saboda mu din ne ake magana da mu a cikin hukunce hukuncin duka fa idza tatahharna idan suka tsarkaka fatuhunna ku zake musu bil jima'i ta hanyar tarawa da su kenan ya halatta kenan min haitu amarakumullah ta nan inda Allah ya umurce ku bi tajannubihi inda Allah ya umurce ku a da ku nisance shi fil haidi a lokacin da take haida to ku zo mata ta wurin wa huwa al-qublu shine gabanta wala ta'at wala ta'ataduhu ila ghairihi kar ku ketara zuwa ga wani gabanta nan malamai sun yi magana haramun ne zakewa mace ba ta wannan gurin da Allah ya faɗa ba ta gabanta ne inna allaha lalle shi Allah subhanahu wata'ala yuhibbul tawwabina yusibu wa yukrimu wato yana son masu tuba ma'ana zai taka musu da lada zai kuma girmama su a gobe kiyama min zunubi daga ya gafarta musu daga barin zunubansu wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah yana son masu tsarki min al-aqdari daga kazanta kaga abun mamaki anan da lamarin Allah sai ya fara da masu tuba kafin ya kawo tsarkaka tsarkaka kam ba masu laifi ba kenan ba amma sai fara kiran masu laifi domin malamai suka ce dalilin da yasa ya fara kiran su su masu tuba din yana son su yace yana son su sannan yace yana son masu tsarki wai saboda kar su ɗebe tsammanin rahamar Allah su sani ma'ana har ma Allah ya fara irinsu ma wala mu shakkar su mamboci yace misalin irin wannan kamar uwa ce da ƴaƴanta ana zama kawai sai ɗaya daga cikin ƴaƴanta sai sai fita yawo ba ba da izini ba ba sani ba ya gudu kawai ya tafi ya shiga duniya to su biyu ne ɗaya kuma sai ya rike sai ya mata gida yana duk abin da ka sani shi yake mata abincinta abin shanta magani ko menene damuwanta shi yake mata yana tsaye akan lamurinta kowane lokaci wancan kuma ya gudu ya shiga duniya Maulana shi yace wata rana kawai sai ta ji labarin ɗan ta ce aka ce mata yana ko wuraren Lagos ne a'a ta fara murna kawai sai kazam sai ga aika naira ɗari biyar da wani ɗan atamfa haka ko da gusha une ne wai daga wurinsa ya aiko mata idan ta karɓi wannan turmin to a lokacin ba sai ta manta da wannan da yake tsaye a kan sannan dare da rana yana matsa komi da komi wancan kuma ya guje ta ne amma a lokacin sai ta manta da wancan gaba ɗaya Maulana ya ce musamman idan a ranar matar wancan ɗin ta ɗan taɓa ta. sai aka yi sa'a turmin wancan ya zo da ɗan ɗari biyar wataƙila wannan kullum sai aka ce mata sama da dubu amma ɗari biyar da ɗan atamfa gogo sha'u sai ya zo sai ta zo ta yi ta zagin wancan ɗin da shi da da matan nafa duka ta manta da ma alherin da ake suke mata gaba da so haka abin yake Allah ya fara kiran at-tawabin din kafin al-mutafahirin wanda ba su da laifi ne saboda wa'annan din su ji daɗi su san lallai Allah yana tare da su ubangiji yana yana cewa ay sayyidina rasulullah yana cewa lallahu afrahu bi tawbati ahadikum min ahadikum fi dallatihi idza wajadahu yadda Allah yake murna idan bawansa bayan yayi sabo ya tuba yadda Allah yake murna da haka kamar mutum ne raƙuminsa da laftu na duk abin da yake da bukatarsa yake kai kayayyakin sawansa ne abincinsa ne kayayyakinsa duka da dilan sai yana kan raƙumi yana tafiya ya ɗan ɗaure raƙumi ya kwanta yana bacci raƙumi sai kawai ya tafi ya nema sama da ƙasa bai ga raƙumi ba ya je yana ya gaji bakin ciki kamar zai kashe ya kama wani wuri ya kwanta kawai yana buɗe idonsa kawai sai ya ga raƙumi bayan dogon bacci raƙumi ya dawo da kan irin daɗin da zai ji har ma ma'aiki ya sifanta wannan da irin kidimewa da ɗan adam yake yi har ya ce kai Allah na gode maka a matsayinka na bawa na ni kuma Allahnka annabi yake akhda min shiddatil farhi ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki wannan kuskuren fa ba ya kaiwa wuta jazba ce kawai ya ya giyan maye ne kawai irin na halal so yadda wannan da zai bude ido ya ga wannan raƙumin zai yi farin ciki sama da haka Allah yake ji idan bawansa bayan ya yi sako ya ci astaghfirullah wani wuri annabi ya ce yadda Allah yake jin daɗi idan bawansa bayan ya faɗi Allah ya ce Allah na tuba sama da mutumin da ya nemi ya samu ɗa ruwa a jallo Allah bai bashi ba kazam sai aka ce matarsa ta yi juna bayan junan ma aka zo ta haifi ɗa namiji irin farin cikin da zai yi saboda haka Allah yake ji idan bawan sa ya tuba to me zai hana mu wuce tuba tunda daɗi Allah yake ji wani wani yace sama da yadda yadda Allah yake jin daɗi idan bawan sa ya tuba saboda yadda in mutum yana jin tsananin wato ishin ruwa kamar zai kashe shi sai ga ruwa mai sanyi lokacin da zai kurɓa na farko ruwa mai sanyi ya shiga cikin uwar hanjin sannan ya taɓo hantarsa ya ji daɗi din nan sama da haka Allah yake ji idan ka tuba sai mu ta tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin
nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله أكبر نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ubangiji subhanahu wata'ala yace wato bayan shi wannan dalilin da ya sa aka saukar da wannan aya mata ne na muhajirai bayan sun ƙaura tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma Madina sai cikinsu idan wasu suka yi aure da mutanen madina to sun saba irin zawarawa sun saba yadda suke mu'amala da mazajensu a kafin su dawo nan daban sai su ga mutum in sun auri wani a nan sai su ga yadda yake mu'amalantarsu ba su saba ga wai su ce masa kai in za ni fa ga yadda na sani in ba za ka mini yadda na sani ba mu rabu kawai ka san shi musulunci yadda yake babu inda ya barka yana bin ka har kan shimfiɗan kan ma wai sai yadda yake so za ka yi kuma yana baka directives ba wai kawai za ka ba ta inda za a barka zore kiwon Allah addinin musulunci wai matarka da ka auren ba har cikin lullubi kuna lullube taren Allah bai bari ba sanda ya gaya maka gayar hukunci gayar da za a yi gayar da za a yi shi addinin musulunci babu kunya a cikinsa in nace babu kunya ba ina nufin an kore kunya mutane kan su zama marasa kunya ba a'a akwai wasu abubuwa na alkunya wanda musulunci baya kallon su in ya zo maganar su zai yi saboda in ba ya maganar ba ba za a san ya za a yi ba ko a gaban babanka kai yi karatu wanda za ka yi haƙuri ka karɓi karatu a haka saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce nisa'ukum matekunku harsul lakum gonakinku ne sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi manzo Allah an qaulil yahudi akan fadin yahudu kana yahudu yaquluna yahuda sun kasance suna cewa lil muslimina ga musulmai man ata imra'atahu fil qubuli duk wanda ya zakewa matarsa ta gabanta amma min jiyati dubur amma ta baya ta wurin da aka sanin amma ya zo mata ta baya wai in dai min jiyati dubur bi ai yatil waladu a hawala wa in har Allah ya kaddara da to zai zo harari garke in ji yahudu amma ƙarya suke shi yasa Allah ya saukar da dalilin saukar da wannan ayan kenan duk wanda ya zuwa matarsa ta baya amma ta inda aka sani wai in har Allah ya kaddara da zai zo harari garke kuma zai zo wawa irin wawayen nan haka juhajo to duka ƙarya ne dama sun saba shararawa ya ci waladu ahwal wa ya ci ahmad zai zama mafi wauta fa sa'alur rasula sallallahu alaihi wasallam sabai sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dalik akan wannan maganar da yahudu suka yi fa qala sai annabi yace ya ba su amsa da faɗin Allah ne sa'ukum matanku ai azwajukum matanku har kullakum gonakinku ne ma'allu zar'ikum faqat wuraren shukan ku ne li'annahu ma'allu zar'il walad domin su matanku guri ne da kuke shuka ƴaƴanku fatu harsakum ku zowa gonakinku mahallahu wa huwa al-qubr shine ta gaba kenan ku zo musu annashi itu ta inda kuke so ma'ana an ƙaryata maganar yahudu ba gaskiya bane kenan ma'ana kaifa shi'tu ta inda duk kuka ga dama min qiyamin in kaga dama na mu'amalantar iyalinka a tsaye ne halal au qu'ud ko a zaune in dai akwai yadda za ku ku mu'amalanci juna halal wasfija'in ko ma a kishingide halal wa iqbalin ta gaba halal wa idbarin ta bayan in dai wurin da aka sani ne halal kullu haza duka wannan raddun li kauli yahud an yi raddi ne ga zancen yahudu cewa man ata imra'atahu fi qubuliha wanda ya zo wa matansa ta gaba amma min jihati dubur min jihati dubur ya ta bayan da amma dai ya sadu da ita ta inda aka sani ja alwaladu ahwal wai yaron zai zama wai harari garki to wannan an yi raddi akan maganar su ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce babu yadda duk yadda kake so za ka kwanta da iyalinka ba a hana ba shari'a ba ta hana ba wa kaifiyatu sunna amma kaifiya ta sunna yadda ta tanadar an ba an bar abin bisa wawaitawa amma dai akwai yadda kaifiyan sunna ta tanadar an tafaji almar'at shine mace ta ma'ana ta kwanta rigingine tana kallon sama ala zahriha bisa bayanta wa yati har rajul sai mijin ya zo mata min a'laha ta samanta kama kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yaf'al wannan shine yadda manzon Allah sallallahu yake yi da iyalinsa wa qaddimu li anfusikum idan kun zo tarawa da iyalanku Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kayukanku al abun alkhairi menene abun alkhairi al'amal salih shine aiki nagari ka tasmiyati shine ka ce bismillahir rahmanir rahim inda al-jima'i da yin bismillah wurin tarawa din bismillahir rahmanir rahim sai ka ce bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna shaytana ya allah ka nesatar da mu ni da iyali na gabarin shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ka nesata shaytan da duk abin da zaka arzuta mu da shi na da in ka ba mu wannan addu'a man qalaha hadisi yace hadisin bukhari ne da muslim duk wanda ya faɗe ta indal jama'a yayin tarawa da iyali in in qaddara Allah waladan in har Allah ya kaddara za a samu da a wannan saduwan ya kunu mahfuzan min ash-shaytan wannan da zai zama abun kiyayewa daga shaytan bare da ta kadari ba to ashe ko yaushe za a sadu da iyali sai a yi wannan addu'a saboda me ba a san yaushe ne ai ha Allah zai baka notice ne ko zai gaya ma ko zaka akwai signal da za a baka cewa yau kunciyar nan da zaka yi da iyali za ta haihu babu banda Allah ba wanda ya sani jalla jalaluhu ko babu ba kuma kullum bane ka kwanta da mace za a samu juna dan da an bono ai kullun da da kenan ka kwanta kullun da da a'a Allah shi ya san lokacin da ya ga dama don matan kala-kala ne akwai waɗanda suna da natural family planning natural family planning suke da shi daga Allah mana idan tana mace idan ta aihu tana shayarwa akwai su ba za ta taba ganin jini ba har ran sai ran da ta yaye in ta yaye kafin jini zai zo to su ne ake cewa masu natural family planning wa'annan haihuwan su zai rika samun tazara akwai kuma wa'anda suke suna shayarwa ma suna jini to wa'annan mazajen su in ba su yi hankali ba su ne ake samun matsala na kunika din ba kaga yaro bai shekara ba sai ga ciki ai ta haihuwa yadda ka san ka'idan irin haihuwa wuri dai ana ana shayar da wannan wannan ma yanzu sai su haɗu ba ɗan biyu ba kuma ga shi dan dai to abinda ake cewa lokacin da mace ta gama jini sai ma'auratan su rika haƙuri aƙalla a samu kaman kwana goma don sati ake cewa amma a samu ihtiyadi kaman kwana goma haka in za ka iya sha biyu haka ba ku kasance a iyali ba to mahaifan tana rufuwa to in ba wani ikon Allah ba junan ba zai shiga ba to zai kiyaye kuni ka din wayansu kuma sai an samu tunda babu natural family planning sai an samu artificial family planning dole wasu saboda yana da matsala yana cutar da yaro zai sa shi ya zama ina irin ne ake kwashoko ya kawatin tumbi siririn wuya jibgegen kayi yana yana sawa haka shi yasa tazara din wa'insu Allah ya musu shi tun daga halittarsu so rashin sani ne wani lokacin da rashin tambaya yasa hakan take faruwa in kana in ana haƙuri to sai ka ga ana ɗan samun wato ban iska tsakanin ‘ya'ya don yana wahalarwa sosai har sahabbai zamanin sahabbai an samu matsaloli irin wannan sosai kuma sahabban da kansu ne in ka duba hadisi na Jabir ibn Abdullahi al-Ansari irin wannan abun in yana faruwa suna yin azlu sahabi yace kunna na azlu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine artificial family planning din kenan wanda musulunci ya san shi amma ba wai ana nufin ka zo ka hana ka dakatar da aiwa don tsoron ciyarwa ba wala taqtulu auladakum khashyata khashyata imlaq ko min imlaq su biyu ne wannan ka shiga uku in don wannan ne dan haka dai a takaice wannan shine hukuncin wannan matsala fatu har ka kuma wannan shi ito qaddimu li anfusikum in kaddara Allah waladan lokacin da aka zo saduwa da iyali an yi wannan addu'a to ya kunu mahfuzan min ash-shaytani zai zama Allah ya kiyaye shi daga sharrin shaytan wa yaktubu liwalidihi za a rubuta wa mahaifansa bi adadi anfasi za a rubuta masu lada adadin numfashin wannan dan kullu nafasin hasanatun kowane numfashin dan daya za a rubuta ubansa da uwarsa kyakkyawa ɗaya. An fahimce ni? Haka ma'aiki ya faɗa. Wal hasanatu khairun minad dunya. Kyakkyawan da za a rubuta masa kowane ɗaya ya fi duniya wa ma fiya da abin da yake cikin ta. Kaga mutum ɗari sai su kwanta da iyali ba su yi wannan addu'a ba. Ba su yi ba. Kaga ya kamata mu bambanta kanmu da dabbobi. Tunda su ba san wannan addu'an ba ma balle su yi. kai kuma annabin ka koya ma shi in kuma sabuwa ce yau yau ka auri mace akwai yadda aka koyar za ka rike goshinta haka in ji ma'aiki alaihi salatu wassalam bayan kun yi nafila raka'a biyu kun gode wa Allah bayan an yi alwala an yi nafila idan tana iya yin sallah kenan in ba ta iya yi kai kai muku sai ka kama goshinta haka sai ka yi addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha ilayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma jabaltaha ilayhi shikenan magana ya kare Allah zai hore ma iyalinka in kai wannan addu'a in ji manzon Allah za ta ba biyayya yi nayi bari na bari mutum dubu za su yi aure nan kuma ba su yi wannan addu'a ba ya sa kullum takwame takwame annabi ne ya faɗa ce in dai kai to Allah zai hore ma ita kuma ko abun hawa ne sabo aka saya to a sa hannu a goshin abun sai a karanta sai a yi addu'o'i insha Allah Allah zai kiyaye shi da dukkan sharri abun hawa ko mashin ko mota ko duk abun hawa dai ko doki haka annabi ya kira har doki to nawa sai dai a hankali wa qaddimu li anfusikum wa ma fiha fa li hadha qala saboda haka ne yace wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kayukan ku alkhairi al'amal salih aiki nagartacce wa huwa tasmiyatu shine yin bismillah inda jima'i yayin tarawa da iyali wattaqullah Allah ce ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyi cikin umarninsa da kuma hannunsa anan abinda malamai suka ce ku ji tsoron Allah kar ku tara da iyalanku alhali suna suna da haila suna jini annabi yace duk wanda ya zake wa matarsa alhali tana jini to ya karyata dukkan abin da aka saukarwa annabi Muhammad wallahi hadisi ne to wa ya kai ka sannan kuskure ya faru kuma baka sani ba ko tana bacci ko wani abu ka zo ka sadu da iyali sai ya bayyana tana jini dinari ɗaya zaka bayar wata riwaya dinari biyu amma mu takaita shi dinari ɗaya tunda akwai riwaya dinari ɗaya dubu ishirin da bakwai da ɗaruruwa sau hudu dubu ɗari da wani abu kenan zaka bayar shine taranka haram mai ke ka haƙura kawai so haka ubangiji ya hana mutane su kiyaye kayukansu da wannan irin matar kan ce amma akwai yanayoyi wadda zai dolenka in an zo geji sai ka tsaya gashi ai azumi muke iyalinka ne amma baka isa ka kusance ta ba in kuma ka kusa ka kuskura kai kusa da ita ko ka shafi jikinta ko kai ka sumbance ta in wani abu ya fito in ba abun da ya fito ba matsala azumin ka yana nan amma in kai garaje mazi ya fito to azumin ya ɓaci kuma sai ka biya ɗaya in kuma maniyi ne azumi za ka biya shi sannan za ka yi fitin ka fara to waye kai ka ka haƙura ubangiji ya riga ya gaya muku ya halatta muku an rafa su ila nisa'ikum lokacin dirare hunna libasun lakum wa antum libasun lakum mun karanta a baya to ka haƙura daren yi wannan dai shine ina ga ƙarshen wannan awatakullaha fi amri wa nahi wa alamu ku sani annahu annakum mulaqu ku sani fa in Allah ya ce ku yi kuka ki ku sani fa za ku gamu da shi wattaqullaha wa alamu annakum mulaqu ku sani fa za ku gamu da Allah bil ba'th ta hanyar zai tashe ku gobe kiyama fa yujazikum bi a'malikum ya saka muku da irin ayyukan da kuka yi in khairan fa khair wa in sharran fa shar وبشر المؤمنين الله يتي يا رسول الله كاي البشر ga mu'minai wanda suka suke imani da duk abin da Allah ya faɗa su bi allazina taqaw wanda suka suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin sa bashirun bil jannati kai musu albishir da aljanna za mu tsaya nan insha Allah sai gobe mu daura saboda lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda ga kuskure Allah ka yafe mana albarkar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ba lafiya akwai sanarwa akwai rashi da aka yi mana wannan anguwa ta mu akwai wani bawan Allah mala Umar a nan yamma da mu kaɗan mala Umar Sirati Tijo yau Allah ya karɓe shi ya rasu don mun je mun duba shi da ƙari na Ahmad bayan mun duba shi muka muka duba wasu marasa lafiya da asibitin muka wuce muka je muka jaje wa abokin mu Alhaji Ali Sanata wanda suka shigo shekarar tun jiya suka kawo mana gudumowa daga Sardauna din nan to shekarar jiya dai bayan sun bar wurin mun dai marayi suka je gidansa suka masa barna suka harbe shi Allah ya sa da ya kare da hannu harbin bindigar ya fasi fuda hannun sa haka so muka je muka bar jaji hakan da ya tafi kura ai mun yi ban kwana ma ta take ya tafi kan ido so shi wannan ba Allah da muka je muka gaishe shi bayan mun dawo dai Allah ya karɓi rayuwarsa muna masa kyakkyawan shaida kowa ya san shi anguwan nan abokin fara'a ne da kowa da kowa haka yi rayu duk wanda yake jauro ya san shi babba da yaro baya faɗa da kowa wannan inda ka san Allah ka yarda da Allah ka san wannan ka san mutum yadda yake haka za a faɗe shi abinda ka rayu akai haka za a faɗe ka in kuma ka mutu kaga an yi shiru ana tsoro a bude baki a yi magana to hasbunallahu wa ni'mal wakil ba kyau kenan sai dai ka ji kawai ana shigo kawai in ka mutu yanda ka san kawai an daure tinkiya to shi wannan bawan Allah dai haka ya rayu a abubuwan nan fara'a da zaman lafiya da kowa ba za ka ji abokin faɗansa ba sannan ya yi dogon jinya wadda hakan yana nuna tsira ne don ko kaya ta soki mutum annabi ya ce sai an zaftare wani babba daga cikin kaba'iran da kai lalle shekara da shekaru baya iya zuwa ko ina yana kwanci a gida yana jinya sannan uwa uba wadda ya fi komi ya zo ya rasu yau juma'a kaga babban sa'a kenan shi fa irin sa fa wallahi da ba don al'ada ba da murna za a taya shi saboda ka isa ne ka gaya Allah garan da zaka mutu shi zai tsara maka in ya tsaro maka ran juma'a to kai arziki da annabi ya ce automatic kawai kai kai kai sa'an tafiya kawai ba tambayan kabari kuma ka tsallaka kawai kai shi yasa irin su Allah yake ba mu labarin a Qur'ani yana suna cewa ya laita qaumi ya alamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wai wayo ina ma mutane na da sun san irin halin da nake ciki irin gafarar da ubangiji ya min da irin girmamawa da na samu a wurin Allah annabi ya ce mutum ya tsira in ya mutu ranar juma'a har kana da shakka an ya kai musulmi ne mutum musulmi ne ya mutu ran juma'a ko daren juma'a jiya kenan daga faduwar rana jiya alhamis ha zuwa yau juma'a idan mutum ya mutu a wannan nahiyan gaba daya to dan aljanna in dai musulmi ne to wannan bawan Allah ya yi sa'a ta wurare daban-daban muna masa fatan alkhairi muna fata Allah ya sada shi da manzon Allah Allah ya jikansa da rahama Allah ya jikansa da rahama Allah ya jikansa da rahama muna gayyatar jana'iza gobe a a general sabuwa kenan na wurin police station din nan karfe goma na safe ana gayyatar kowa da kowa jana'izansa mu karanta masa fatiha daya salatu fati goma kulhuwa goma sha ɗaya cikin su shahaba
شماله ولا من وراء ظهره ولا تؤثر ميثاقا شديدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اذله وانت ذل عرشه يوم لا ذل الا ذله اللهم ثبت له على صراطه يوم تذل فيه الابدان اللهم اجعل سعيه مشكورا وعمله مقبولا وتجارته من تبور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم الله واغفر له قلبه وسره بما يستجد البرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدرس اللهم انا ممتنه التي لسانه كيف وغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم اتيه بجوارك سجد المرسلين في اعلى علمك برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا مسلمين سيدنا ذكر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح العبيد والخاتم لما سبق الحق الحق الهادي الراجل المسلمين وعلى اله حق قدره ومن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله